بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu dama haduwa a wannan masallaci na Bangazi a wannan yammaci na Juma'a tara ga watan Ramadan hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1444 a jiya muna cikin suratul tariq mun tsaya kan aya ta tara yau za mu tashi aya ta goma mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهدل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا
Allah madaukakin sarki ya ce fama lahu min quwwatin wala nasir shi mutum a gobe alkiyama ko kafiri wanda zai shiga wuta wanda za a azabtar da shi fama lahu min quwwatin baya da wani ƙarfi da zai bashi kariya game da azaba Allah madaukakin sarki wala nasir haka baya da wani mataimaki da zai taimake shi ya kare shi daga azaba Allah madaukakin sarki was sama'i dhatir raja Allah na rantsuwa da sama ma'abuciyar ruwa mai zubar da ruwa ke wal ardi dhati sada haka Allah na rantsuwa da ƙasa ma'abuciyar kikkicewa da daddarewa don tsirrai da abincin da mutane su fito su yake fitowa daga cikin ta innahu laqawlun fasl lalle shi alqur'ani mai girma laqawlun fasl magana ce mai rarrabewa ma'ana mai rarrabewa tsakankanin ƙarya da gaskiya mai rarrabewa tsakankanin tauhidi da shirka mai rarrabewa tsakankanin abin da yake daidai da wanda yake ba daidai ba wa ma huwa bil hazb shi alqur'ani ba zance bane na wasa ba abu ne na wasa ko na shirme ba innahum yakiduna kaida lalle su kafirai yakiduna kaida a ko da yaushe suna nan suna kirkirar kaidi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ko kaidi akan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sanar da al'umma na gaskiya shine alqur'ani mai girma kullun suna tsara kaidi suna tsara makida suna biyo ta ƙasa yaya za a yi su ruguza da awon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya ce wa akidu kaida sannan ni ma Allah madaukakin sarki ina kokarin mayar musu kaidi da kaidin da yafi nasu zan warware abin da suke ko in bata abin da suke na kai fama hilil kafiri don haka ka yi makafarai jinkiri amhilhum ruwaida yi musu jinkiri ɗan kaɗan za su zo su riski sakamakon aikin da suke aikatawa wannan shine ƙarshen wannan sura mai albarka suratul tariq za mu shiga suratul a'la suratul a'la sura ce makkiya da ke da ayoyi guda goma sha tara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace sabbih isma rabbikal a'la ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ko duk wani mai imani mabi ga manzon Allah tsira da mancin Allah su tabbata a gare shi sabbih isma rabbikal a'la ka tsarkake sunan ubangijinka al'a'la madaukakin sarki hadisi ya tabbata a cikin musnad na imamu ahmad da abu dawuda da sanadi mai kyau daga abdullahi dan abbas annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da mun ci Allah su tabbata a gare shi kana idza qara'a sabbih isma rabbikal a'la qala subhana rabbiyal a'la annabi ya kasance tsira da mace Allah sabbat a gare shi idan ya karanta wannan sura ta sabbih isma rabbikal a'la sai ya ce subhana rabbiyal a'la sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki daga dukkanin tawaya da naqasu da makamantan haka saboda sabbih tsarkake sunan ubangijinka ta hanyar yi mishi tasbihi da makamantansu kuma tsarkake sunan ubangiji da tasbihi a kansa shine ka tsarkake Allah daga dukkanin tawaya ka sifanta shi da sufofi na kamala da ɗaukaka subhanahu wata'ala al'a'ala wanda ya ɗaukaka girman shi ya girmama kuma wannan faɗan lafazin ala dalili ne ƙarar da ke nuna cewa lalle Allah maɗaukakin sarki yana saman halittunsa gaba ɗaya ina fata mun gane haka Allah ya halicci ɗan adam duk ɗan adam kin da ba a riga aka gurɓata mashi fitarar da Allah ya halicce shi a kai ba za ka ga yana ganin cewa Allah yana saman sammai gaba ɗaya shi yasa idan ya ɗaga hannu yana roƙon Allah yakan fuskanci sama ne dan yana ji har a ran shi cewa Allah yana saman sammai subhanahu wa ta'ala shi yasa yake ɗaga hannuwa zuwa ga Allah sannan kuma dalilai sun zo masu yawan gaske na alkur'ani da hadisai da maganganun magabata da suke nuna cewa lalle Allah yana jiha ta sama idan aka ce sama shine saman sammai gaba daya saman halittunsa babu wani abin da yake sama ga Allah madaukakin sarki kamar yadda Allah yake cewa yakhafuna rabbahum min fawqihim ta'ruju al-mala'ikatu war-ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور إمام مسلم يفتد حديثي إن قنتتشي دق سعيد قال يكي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي تيرادة من شاء الله استبت أغريش يكي ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء shin ba za ku amuntu da ni ba alhalin ni ne amintaccen wanda ke sama wa ke sama kenan Allah madaukakin sarki ya atini khabaru sama'i sabahan wa masa'a saboda labarin sama yana zo mini safiya da yammaci kenan Allah madaukakin sarki yana saman samai lokacin da wannan aya ta sabka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ce masahabbansa ij'aluha fi sujudikum wannan tasbihin ku sanya shi a cikin sujudin ku lokacin da kuka yi sujudi sabbih isma rabbikal a'la kenan idan kuka yi sujudi sai ku ce subhana rabbiyal a'la ina fata mun gani alladhi khalaqa fa sawwa allan da yayi halitta ya samar da halittu daga babu fa sawwa ya daidaita wannan halitta ya tsara ta bisa ga fuska mafi kyau wallazi qaddara fa hada ubangijin da qaddara shi ya kaddara dukkanin nau'in halittu gaba daya da sufofinsu da nau'insu da ayyukansu da maganganunsu da ayyukansu da ajillansu bi ma'ana ƙarshen rayuwarsu gaba ɗaya fahada sannan ya shiryar da kowane daga cikin halittunsa zuwa ga abin da ya dace da wannan halitta ina fata mun gane kenan shine wanda ya kaddara halittu ya samar da su gaba ɗaya daga ba sannan ya kaddara musu abin da ya dace da su zaka ga kowace halitta tana yin abin da ya dace da ita gwargwadon halittar ta imamu mujahid ya ce abinda ake nihi da kaddarakin nan fahada shine Allah maɗaukakin sarki wanda ya kaddara taɓewa kuma sannan ya kaddara shari'a ya kaddara hanya ta daidai sannan ya kaddara hanya ta ɓata ya rage gare ka kai mutum ka zaɓi wanda kake so ka bi wasu ma malaman suka ce kaddara kulli hayawanin kaddara li kulli hayawanin ma yuslihuhu Allah shi ne wanda ya kaddara ma kowace dabba daga cikin dabbobi abin da ya dace da shi fahadahu ilaihi sannan ya shiryar da shi zuwa ga wannan abu ayoyi a cikin alkur'ani mai girma sun tabbatar da haka kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa qala faman rabbukuma ya musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم العزيز الرحيم alladhi ahsana kulla shay'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min tin imamu muslim ya fitar da hadisi daga abdullahi dan amru qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace inna Allah kataba maqadir al khalq lalle Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta dukkan abin da zai faru akan halittunsa gaba daya na alkhairi da sharri yadda za su rayu yadda za su mutu makomarsu gobe alkiyama ɗan wuta ne ko ɗan aljanna da duk abin da zai faru a kansu Allah ya riga ya rubuta hakan qabla an ya khluqa samawati wal ard tun gabanin ya halicci sammai da kasai bi 50 alf sana da shekara dubu hamsin kahin Allah ya halicci mutane da sauran halittu da shekara dubu hamsin Allah ya tsara kominsu da kominsu ya gama da al'amuransu gaba daya wa kana arshuhu alal ma a wancan lokacin al'arshin Allah ya kasance alal ma yana kan ruwa wallazi akhrajal mar'a Allah da ya fitar da makaya makaya shine kasar da Allah ya fitar da ita sannan ya fitar da cayi kala kala wanda dabbobin ku za su amfani da wannan cayin ta hanyar yin kiwo sanacin wannan ciyawa faja'alahu ghutha'an ahwa daga baya Allah madaukakin sarki ya sanya wannan ciyawa tsanwa shar da wannan kala na abincin dabbobi wanda yake tsanwa gwanin kyawu wasa'an ya koma bushashe ahwa ya koma bushashe ya koma zuwa ga baki kenan ya bushe ya tattake har kada shi ta koma zuwa ga baki shine ahwa sanu qur'uka falatansa da sannu za mu sanar shi ka alqur'ani kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falatansa ba za ka mance abinda muka sanar da kai ba imamul qurtubi rahimahullahu ta'ala ya ce yana daga cikin mafi abun mamakin wannan aya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mutum ne ummi idan aka ce ummi wanda baya karantawa kuma baya rubutawa amma tare da haka Allah ce za mu sanar da kai alqur'ani mai girma fala tansa kuma ba za ka manta shi ba ka hardace shi ka kiyaye shi ka karanta shi a duk lokacin da kake so karanta shi ba za ka taba manta shi ba wasu malaman suka ce ma'anar sanukur ka falatan sa shine kamar umarni ne ake manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sanukur uka da sannu zamu sanar da kai alqur'ani mai girma falatan sa kar ka manta abinda muka sanar da kai na alqur'ani mai girma illa ma sha Allah sai fa abinda Allah ya so ya mantar da manzon Allah shi idan ya ga damar shafi karatun kuma ya ga damar shafi hukunci saboda Allah yakan sabkar da hukunci daga baya ya shafe shi yakan iya shafe ayoyin da ya sabko ba a karanta su kuma ya shafe hukuncin ya kasance ba a amfani da wannan hukuncin ko ya baro ayoyin ya kasance ya shafe hukuncin kamar yadda Allah madaukakin sarki ya so faruwa innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa lalle Allah madaukakin sarki ya'lamul jahar ya san abin da ke bayyane wa ma yakhfa sannan ya san abin da ke boye wa nuyassiruka lil yusra da sannu za mu sauƙaƙe maka liliyusra dan sauki yana za mu sauƙaƙe maka duk wasu hanyoyin da za su baka damar yin aikin alkhairi aikin da zai saka gidan aljanna fa dhakkir in nafa'at dhikra ko kai gargadi in nafa'at dhikra in dai har gargadin yana da amfani haka wasu malamai suka fasarta in suka ce shartiyan da sharadin gargadin da wa'azin zai yi amfani a wannan lokacin sai ka yi shi wasu malaman suka ce in bi ma'ana ma fadhakkir ma nafa'at dhikra kai gargadi kai wa'azi kai jan hankali ya kai manzon Allah saboda shi jan hankali yakan yakan yi amfani sayadhakkaru man yakhsha wanda ke jin tsoron Allah sayadhakkaru zai wa'aztu ya dauki nasiha da wa'azi da jan hankalin da kake mishi wa yatajannabu al ashqa shi kuma wanda yake tababbe ne baya da rabo gobe alqiyama za ka ga yadda jannabuha yana nisanta gargaɗi baya karɓar wa'azi da jan hankali a koda yaushe idan aka mishi jan hankali ko nasiha wannan sifa ce ta mutanen banza kenan ba sa wa'azuwa ba sa jin wa'azi da nasiha yayin da ake musu nasiha ko jan hankali alladhi yasla an-nar al-kubra ثم لا يموت فيها ولا يحيا الذي يصل النار الكبرى wanda zai shiga naral kubra wuta mai girma ita ce wutar jahannama thumma la yamutu fiha sannan shi idan ya shiga cikin wutar jahannama la yamutu fiha ba zai mutu a cikin ta ba bale futa da dandanan azab wala yahya sannan ba zai yi rayuwa rayuwa mai kyau ba sai Allah ya ce قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Allah ce qad aflaha man tazakka hakikan ya rabauta man tazakka wanda ya tsarkake zuciyar shi daga barin shirka daga barin bautar wani wanda ba Allah duk wanda ya tsarkake zuciyar shi daga barin bautar wani wanda ba Allah ba ya tsarkake zuciyar shi daga barin shirka da kafirci da munafici da kuma aikata ai- ayyuka munana to wannan ya samu babban rabo gobe alkiyama wa zakara suma rabbihi fa salla sannan ya ambaci sunan ubangijin shi madaukakin sarki fa salla sannan yayi salla ya sabke yaunin abinda aka dora mishi na sallar da take wajibi akan shi wasu malamai suka ce qad aflaha man tazakka abinda ake nufi da ita qad aflaha hakikan ya rabauta man tazakka wanda ya cire zakar dukiyar shi wanda Allah ya wajabta mishi cire ta a duk cikin dukiyar shi idan shekara ta zagayo akan ta ina fata mun gane sa'un zakka ce ta dabbobi zakka ce ta kuɗi zakka ce ta abin da ya shafi kayan kasuwa na yau da gobe da ake kasuwanci da su to duk wanda ya cire zakka ya bayar da ita bisa ga fuskar da Allah da manzonsa suka yarda da ita ya bayar da ita zuwa ga mabukatanta bai yi son zuciya ba wurin raba ta to wannan mutum ya samu babban rabo gobe alkiyama wa zakara su marabbihi fa salla sannan ya ambaci sunan ubangijin shi wasu malamai suka ce ambatan sunan ubangijin abin da ake nufi shine yayi kabarbari a ranar idi yayin da ya fito yana da fata hilin idi fa salla sannan ya sallaci sallar idi bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya bal ba haka ba ku mutane tu'thiruna al-hayata ad-dunya kukan zabi rayuwar duniya akan rayuwar lahira kukan zabi rayuwar duniya ku bar rayuwar lahira kukan zaɓi rayuwa takaitatta el gajera akan rayuwa mai faɗi ina fata mun gane dan rayuwar duniya ba wata rayuwa ce mai tsawo rayuwar duniya rayuwa ce ƴan ƙanƙanwa gabatar da ita akan rayuwa lahira wannan yana nuna karamcin hankalin mutum da tunanin shi wal akhiratu ita lahira kenan ta ƙarshen ita ce lahira kenan khairun wa abqa ita ce mafi alkhairi ga duk wanda yi aikin alheri wa abqa ita tafi wanzuwa wadda ba ta karewa kenan alqiyama ba ta karewa wanda suka shiga gidan aljanna za su dawwama ne cikin ta har abada wanda suka shiga gidan wuta daga cikin kafirai da munafukai za su dawwama ne a cikin ta har abada sai fa wanda suka mutu suna masu musulmi amma suna da wasu munanan laifi ƙarshe Allah sai shigar da su a cikin gidan wuta to daga baya waɗannan za su fita ba za su dagoma ba har abada a cikinta kenan kaga lahirar da ke wanzuwa wadda ba ta ƙarewa ita ce ya kamata a ce ka ba ta himma sama da rayuwarka ta duniya kuma yau mutane idan kuka nura kowa yana gani mutane sun fi ba rayuwar duniya muhimmanci sama da rayuwar alkayam wannan daga cikin musulmi fa ke zance dan yau idan ka diba rayuwar musulmi wane ne ke tashi ya tsaye ya yi ƙwazo da ƙarfi domin ya karanci addinin shi bisa ga yadda Allah yake son shi ya tsira gobe a kayama nawa ne ke haka daga cikin al'umma nawa ne kaɗan ne nawa ne ke zuwa makaranta don a koyar da su addini nawa ne ke zuwa makaranta don su iya karanta alƙur'anin da Allah ya sabko shi tun daga saman sammai zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nawa ne ke zuwa su koyi karanta shi nawa ne ke da hizb guda ɗaya a kansu nawa ke da biyu suka kammala kaga a cikin al'umma yau suna da karamci duk wanda ke da manyan shekaru galibin su sun yanke tsammani da alaka da makarantu babu ba su so la makarantun zaure la makarantu masu tsaye ba za su shi amma ko da wasa yanzu a ce gangara kwaltan nan wani ya tona ya samu zinariya wallahi kahin magariban nan sai an kawo iko su yi tsarmar kaga yadda mutane suka ba da himma wurin neman duniya ba su ba da himma wurin neman lahira ba da a ce ku mutane sun ba da himma da ƙoƙari wurin neman lahira da sai Allah ya sauƙaƙa musu duniya ta zo musu cikin sauƙi amma tun da mutane suka fuskanci duniya suka manta lahira shi yasa suke shan wahalhalu kuma za su raba da wahala Allah ya shi kare wal akhiratu khairun wa abqa inna hadha la fi as-suhuf al-ula lalle wannan labarin da aka baku tun daga kad aflaha man tazakka har zuwa nan inna hadha lalle wannan zancen la fi suhufil ula yana nan rubuce a cikin littattafan farko suhufi ibrahim wa musa sune littattafan da aka sauka ma annabi ibrahim da kuma annabi musa alaihi salatu wassalam sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع suratul ghashiya sura ce makiya da ke da ayoyi 26 bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace hal ataka hadithul ghashiya hal anan wurin bi ma'ana qad haqiqan tabbat ya zo maka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hadithul ghashiya labarin al ghashiya al ghashiya ita ce mai lilliba an ce mata mai lilliba ne domin takan lullube mutane da tsoronta da firgici a wannan yana shi yasa abdullahi dan abbas radiyallahu anhu yace al-ghashiya min asma'i yawmil qiyamah al-ghashiya ɗaya ne da cikin sunayen tashin al-qiyama Allah ya girmama wannan yinin ya tsoratar da bayin shi dangane da wannan yinin domin su kiyaye su yi aikin da zai sa su tsira a wannan yinin mai wahala shin annabi wai ko tabbat kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin alkiyama ya riga ya zo maka kana da masaniya game da wannan wujuhun yawma idhin khashi'a was fuskoki yawma idhin a wannan yinin na tashin alkiyama khashi'atun suna kwashe da kaskanci suna lullube da kunya da tozarci amilatun nasiba amilatun sun yi aiki tukurin aiki nasibatun sun wahala wurin yin wannan aiki amma daga ƙarshe ba su da sakamako ko guda auren Allah wannan aya malamai suka ce tana hawa ne akan wanda suka kafirce ma Allah madaukakin sarki irin yahudawa da kiristoci da irin yadda suke kokari tukuru suna yin ayyuka na alkhairi a nan gidan duniya kowa ya riga ya sani proje nawa ke da kwai jami'iyyat da dama na alkhairi masu yada alkhairi daga cikin kiristoci nawa ke da kwai suna da yawa akwai furoje da dama masu yawa a duniya a yau masu yin aika na alkhairi amma kuma kafirai ne za su zo su yi makarantu na zamani za su zo su yi rijiyoyi za su zo su yi wurare wanda mutane za su samu hutu a kai wani mai za su zo su raba abinci su raba kaya su raba gidan saburo su ba da magunguna kyauta su kula da abin da ya shafi lahiyar yara da mata da makamantansu kaga suna da yawa sun yi aikin sun kashe kuɗin sun yi wahala amma ƙarshe za su taɗewa su yi asara ba su da lada ko guda auren Allah duk aikin da suka aikata sai sun zo tashin alkiyama sai Allah ya maida shi haba'an manthura ƙura abin shekewa ƙarshe kuma su shiga wuta jahannam kenan duka kowa ma daga cikin ma'aikatan da za su rika yin aiki ba tare da yin shi ba don Allah su ma za su shiga ƙarƙashin wannan yanayi ko ko mutanen da za su rika kirkira ma kansu wani abin da Allah da manzon shi su yi izini wurin yin shi ba su ma za su yi karkashin wannan aya masu yin bid'a kenan su kallafa ma kansu su dora ma kansu wani abin da Allah da manzon shi su ba su izinin aikata shi kaga ko duk abin da Allah bai ce kai ba annabin shi bai ce kai ba malaman musulunci ba su hada akan yin shi ba to duk wanda ya shi da sunan ya samu lada wurin Allah aikin banza yake zai wahala kuma bai da sakamako ko guda wurin Allah amilatun sun yi aikin nasiba sun wahala wurin wannan aikin tasla naran hamiya karshe za su shiga cikin wuta hamiyatun mai tsananin kuna ba su da ko sakamako ko guda wurin Allah tusqa min ainin aniya za a shayar da su min ainin ta wata idaniya ta ruwa ko ta wata idaniya ta wani abin sha aniyatun ko aniyatin wadda kai ta kai matuƙa wurin kuna da zafi shine abin da za a shayar da su a cikin wuta laisa lahum ta'amun illa min dare ba su da wani abincin da za su ci a cikin gidan wuta illa min dare face sai daga wata itaciya da ake ce mata dare wannan itaciya kamar yadda Imam al-Bukhari yace yace Mujahid yace الضريع نبت يقال له الشبرق الضريع وتأتاتياتي لأكي تشيمة الشبرق تسميه, تسميه أهل الحجاز الضريع إذا يبس متى حجاز ينكي حجاز سكن تشيمة الضريع يا يند تبوشي وهو سم Imam Bukhari ce daga Mujahid wannan itaciya tana da dafin gaske itaciya ce mai kaya itaciya ce mai dafi wadda ita ce abincin yan wuta a cikin wutar jahannama Allah ya kiyaye mu kare la yusmin لا يسمن ولا يغني من جوع wannan abincin nasu na dare za su ci shi a matsayin azaba a kansu kuma idan suka ci shi la yusminu baya sa jiki ya wadatu ya ji daɗi irin wanda ya ci abinci baya sa mai ko kitse wala yughni mun jo sannan baya wadatarwa daga barin yunwa baya maganin yunwa baya sa jiki yayi mai ko kitse azaba ce kawai akan sai Allah ya ce وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة Allah ya ce wujuhun yawma idhin na'ima wasu fuskokin a wannan yinin na'imatun suna kyalli suna haske da kadibe su kasan suna cikin ni'ima da jin daɗi lisa'iha radiya saboda aikin da suka aikata radiya ne su abin a yarda musu ne yardaddu ne a wurin Allah madaukakin sarki sun aikata aikin da ake da ake so su aikata fi jannatin aliya suna cikin gidan aljanna aliyatin aljanna madaukakiya la tasma'u fiha laghiya ba za ka ji ya sassan zance ba a cikin gidan aljanna ba za ka ji batun banza ba kamar yadda abdullahi dan abbas ya ce la tasma'u adhan wala batila ba za ka ji wani zance mai cutarwa ba ko kuma zancen banza ƙarya kenan imamu mujahid ya ce la tasma'u fiha shatman ba za ka ji zage-zage ba da ɗanyen zance a cikin gidan aljanna imamu qatada ya ce shi ma ba za ka ji zancen banza ba ko ƙaryace-ƙaryace a cikin gidan aljanna kamar yadda Allah madaukin sarki ya faɗa cikin wasu ayoyi na daban la yasma'una fiha lahwan wala ta'thima illa qilan salaman salama ba za su ji shirme ba ba za su ji hayaniya ba cikin gidan aljanna ba za su ji zance na banza ba ko zance makamancin tsako sai dai kawai aminci aminci a cikin gidan aljanna haka wani wurin Allah madaukin sarki yake cewa la yasma'una fiha lahwan illa salama la laghwun fiha wala ta'thim imamu muslim ya fitar da hadisi daga abu huraira cikin hadisin da yake bayani game da sifa jama'a ta farko da jama'a ta biyu wanda za su shiga gidan aljanna qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da amince Allah subhanahu a gare shi yace la ikhtilafa bainahum babu sabani tsakankanin ayan aljanna babu sabani ko guda wala tabagu babu kyashi ko keta tsakankanin su ko guda qulubuhum qalbun wahid zuciyarsu tamkar zuciyar mutum guda take yusabbihuna Allah bukratan wa ashiya za su dinga tsarkake Allah suna tasbihi ga Allah madaukakin sarki safiya da yammaci kenan an aljanna mutane ne wanda ke kwashe da ni'ima babu kyashi babu keta tsakankanin su kuma babu jin zancen banza a cikin gidan aljanna fiha ainun jariya a cikin gidan aljanna akwai ainun ainun nan bi ma'ana uyunan ne idan da na ruwa saboda nakira ce fi siyaqil isbat kenan tana nuna cewa da yawa ne fiha ainun a cikin gidan aljanna akwai idan da na ruwa kala-kala na sha ko kuma idan da nan ababe nau'ika na sha jariyatun wanda suke gudana a cikin gidan aljanna fiha sururun marfu'a a cikin gidan aljanna akwai sururun sururun jam'i ne na as-sarir as-sarir ɗayan gado surur gadaje suna da gadaje a cikin gidan aljanna marfu'atun maɗaukakan gadaci ta fuska kyawu da ado da ƙawa idan ka ganin su gwanin kyau wa akwabun mawdu'a sannan akwai kwafofi wanda ba su da makama mawdu'atun da aka a'aje su aka ciccika su da abin sha duk inda adda ko wani idan ruwa da wata mashakata an aje kwafofi a wurin an jera su gwanin kyau an cika su da ruwa gwargwadon bukata wana mariku masufa sannan a cikin gidan aljanna akwai namarik namarik jam'i ne na numruka numruka shine al'ammi ake ce alwisada matashin kai akwai matassanyan kai na alfahari a cikin gidan aljanna sana a aje masfufan ɗaya bayan ɗaya an jera su sahu ka yi kishin gida a kansu ka yi matashin kai a kansu gwalgwadon ka da hajjinka wazara biyu mabthuta sannan a cikin gidan aljanna akwai 'yan ƙanƙanin shinhudu masu kyau na alfahari mabthuta da aka yada su ko'ina da ko'ina suna shimfari mai bukata ya hau ya zamna mai bukata ya kwanta a kansu sai Allah ya ce أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم dukkan abin da wannan sura ta kwatanta na azaba 'yan wuta da ni'ima ta aljanna duka wata sura ce ake ba ku don a kawo muku nesa kusa ku fahimci abubuwan amma a hakikaninsu sai wanda ya gani ina fata mun gani azabar fa azaba ce kamar yadda Allah ya bada labarin sannan ni'iman ma ni'ima ce duk abin da aka baka labari na ni'ima ta gidan aljanna sawa'un abinci ne ko abin sha ne ana baka kwatamcen ne sanin hakikanin sai wanda ya shiga gani in aka ce maka inabi sunan ne kawai suka tara ɗanɗanan da kalan ba guda bane haka in aka ce maka mata ya 'yan aljanna ba wai irin matan da kuka sani ba siffarsu da kalansu ya sha bamban da matan duniya ana dai ce musu mata ne don a kawo muku nesa kusa ku iya ganowa me ake ce ma mata amma matan gidan aljanna matan ne tunda matan da aka ce kana ganin kwabirinsu me ake ce abin da ke cikin kashi me ake kwabiri ko me ake bargonsu yana yawo a cikin kashinsu a cikin jikinsu kana ganin jikinsu ba wai nan fata ba har abin da ke cikin jikin kana gani mace kamar mudibi kenan kaga sai wanda yaje gari kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce a cikin gidan aljanna fiha ma la ainu ra'at akwai abin da dai ido bai taba ganin shi duk yadda ka gani abin da ke cikin duniyan duk baka taba ganin shi ba ba za ka taba ganin shi ba sai ka shiga aljanna sannan akwai abin da kunne bai taba jin shi ba a cikin gidan aljanna sannan akwai abin da da ɗaya bai taɓa ɗarsuwa cikin zuciyar ɗan adam a tunanin kama ba ka taɓa tana shi ba yana nan an tanada shiga wanda za su shiga cikin aljanna Allah ka samu daga cikin wanda za su shiga wannan Allah madaukakin sarki ya ce afala yanzuruna ila al-ibil shin ba za su duba ba su kalla ila al-ibil zuwa ga raqumi kaifa khuliqat yaya Allah ya halicci raqumi ai raƙumi aya ce daga cikin ayoyin Allah da suke tabbatar maka da cewa lalle Allah na da cikakken kudura lalle Allah Allah ne madaukakin sarki dai ba haditar raƙumi ka gani yadda Allah ya tsara raƙumi da irin sifar da Allah ya tsara ya tsara raƙumi akai dabba ce mai ɗauke da abun mamaki idan kuna son ku san hakan ku tambayi makiyaya raƙumma su suka san sirrin raƙumma diba duk girman raƙumi mutum ɗan ƙarami zai ja shi biya bukatun shi da shi ya kai shi da inda ke so ya dawo da shi in ba don sauƙaƙewa Allah ba da kuma horewa shi da ya muku akan wannan dabba yaya za a yi mutum ya mu'amalanci raƙumi kai ba ma raƙumi ko jaki ya ga dama ba za ka yi mu'amalanci shi da kake so amma Allah ya hore muku su ya ba ku su domin ku ni'imtu da su ku yi fatauci a kan shi ku ɗauki kaya masu yauni ku ɗora mishi ya yi tahiyar watanni da ku a cikin sahara kuma Allah ya hore mashi kahuwa masu hawa kowace tera ya hauya shi ba zai shige a ciki ba ya yi tahiyar watanni ko kwanakai masu tsawo ba tare da ya sha ruwa ba Allah ya mashi wani wurin da yake tanadin ruwa a cikin cikin shi in ya buƙaci ruwa sai ya sa wani tiyo ya jawo sai ya kosar da kanshi ruwa to ba ku dibi zuwa ga raƙumi ku gani kaifa khuliqat yaya Allah ya halicci raƙumi yanayi bai cutar da raƙumi sanyi raƙumi ba ruwan shi da shi zahira ba abin da ya damu rafi ina fata mu gane dabba ce Allah ya hore muku ita yayi ta da wata irin halitta ta ban mamaki domin ku ni'imta da ita wa ila samai shin ba kuwa dubi zuwa ga sama kaifa rufi'at yaya aka ɗaukaka sama kadiba duk girman saman nan da ba ta da iyaka gare mu mu san iyakarta ba haka Allah ya ɗaukaka ta sama ba tare da wani gimshikin da ya kare ta ba yaya Allah ya yi haka wa ilal jibal ba za ku dubi zuwa ga duwatsu kaifa nusibat yaya aka kafa duwatsu a cikin ƙasa wani irin dutse kuka sani mai girma a duniya ku kalle shi ku gani yaya aka kawo shi aka kafa shi a cikin ƙasa wa ilal ard ku dibi zuwa ga ƙasa mana ku gani kaifa sutihat yaya Allah ya shimfiɗa ta a doron ƙasa yaya Allah ya shimfiɗa ƙasa wannan kaɗai sun ishe ku a matsayin ayoyi da alamomi da za su nuna muku cewa tabbat Allah shi kaɗai da abin bauta baya da abokin tarayya kuma Allah yana da cikakken iko da cikakken ƙudura ta ya tashi mutane bayan sun mutu ya musu sakamako akan ayyukan da suke aikata fa zakkir da haka kai manzon Allah kai galgadi kai wa'azi kai jan hankali inna ma anta muzakkir kai fa dama kaɗai ba komai bane illa mai wa'azi mai jan hankali mai yin nasiha lasta alaihim bi musaitar kai a kansu ba mai tirsasa su bane ba mai matsa musu dole sai sun bi abin da yake faɗa musu ba dole sai sun mushi da'a kai dai gaya musu yi musu bayani su gane wanda ya bi zai tsira wanda kun bai maka da'a ba zai shiga hannun Allah madaukakin sarki illa man tawalla wa kafa amma fa man tawalla wanda ya bada baya wa kafara ya kafurce ma Allah madaukakin sarki fayu'azzibuhu Allahu azaban akbar to Allah zai azabtar da shi azaba mai girma inna ilaina iyabahum lalle zuwa gare mu ne tabbat iyabahum makomarsu idan sun mutu za su dawo a gare mu gaba daya za su komo zuwa gare mu gaba daya za mu makowa sakayya akan aikin da yake aikata thumma inna alaina hisabahum sannan a gare mu ne har yau hisabahum yi musu hisabi tantance ayyukansu da saka musu akan ayyukan da suke aikata wannan shine ƙarshen wannan sura mai albarka suratul ghashiya za mu shiga a cikin suratul fajr suratul fajr sura ce makkiya da take da ayoyi talatin mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد bayan bismillahir rahmanir rahim Allah madaukakin sarki yace wal fajr Allah na rantsuwa da wal fajr wal fajr shine lokacin da safiya take wayewa walayalin ashir Allah na rantsuwa da darere ko ranaku guda goma ranakun nan guda goma ranaku ne na watan zulhijja kamar yadda abdullahi dan abbas ya ce inna layali al'ashar allati aqsama allah biha hiya layali al'ashar al'awwal min zulhijja waɗannan kwanakai guda goma da Allah ya rantse da su su ne kwanakai guda goma na farkon watan zulhijja abdullahi dan zubair ya ce waɗannan kwanakan abinda ake nihi da su awwalu zulhijja ila yawmin nahar farkon watan zulhijja rana ta farko ya zuwa rana annahar imamu masruq shi kuma ya ce layalil ashar waɗannan kwanakan guda goma hiya afdalu ayyamis sana su ne mafificin kwanakan shekara gaba ɗaya Allah na rantsuwa da su saboda muhimmancinsu Allah na rantsuwa da su domin ya karkatar da hankalinku zuwa gare su ku tashi ku zame ku tashi ku zame ku bauta ma Allah madaukakin sarki nan ku samu sakamako mai yawa gobe da kiyama wash-shaf'i wal watr Allah na rantsuwa da ash-shafa ash-shafa malamai suka ce dangin ababe guda biyu sune ash-shafa kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ce Abdullahi dan Abbas ya ce al-witr suna ne da cikin sunayen Allah yace amma ash-shafa ku ake nihi sauran halittar ina fata mun gani kenan Allah na rantsuwa da dangin ababe wanda ya halicce su zaujai ina fata mun gane dangi biyu rana wata sama ƙasa mutum aljani ko rana inuwa da makamantansu wannan ababen da suke bibiyu Allah maɗaukakin sarki ya rantsi da su ko kuma kamar yadda Abdullahi ɗan Abbas ya ce Allah yana rantsuwa ne da alwitir kan karan kan shishi kenan nan Allah ya rantsi da halittunsa sannan ya rantsi da zatin shi so da sai hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Huraira an Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga manzon Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi yace lillahi tis'atun wa tis'una isman ya tabbata ga Allah madaukakin sarki yana da sunaye 99 mi'atun illa wahida dari sai ɗaya da babu man hafizaha dakhala aljanna duk wanda ya hardace su zai shiga aljanna duk wanda ya kiyaye su hardace su zai shiga aljanna wa huwa witrun Allah madaukakin sarki shine witiri mara ɗaya ɗayan da baya da abokin tarayya shi kaɗai ne a zatin shi shi kaɗai ne a sunayen shi da sufofin shi shi kaɗai ne wurin bauta ba shi da abokin tarayya shi ne alwitir sannan yuhibbul witr Allah yana son alwitir yana son duk abin da za ku yi ku yi mara a cikin shi wa fi riwaya a cikin wata riwaya man ahsaha duk wanda ya kiyaye sunan nan ɗari ba ɗaya da haral janna zai shiga aljanna me ake nihi da wanda ya harrace su me ake nihi da wanda ya kiyaye su ana nihin kawai idan ka harrace su a cikin zuciyarka ta yadda ka iya kawo su ɗaya bayan ɗaya shikenan ka shiga aljanna ba wai shi ake nufi ba abinda ake nufi ka harrace sun eh ka san su ka kiyaye su sannan kuma ka yi aiki da abin da suke hukumtarwa ina fatan mun gane kaga idan aka ce al-ahadu ɗaya ne da cikin sunayen Allah saboda Allah ya ce kul huwallahu ahad ce ne da su Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya to ya zamanto kayi aiki da al-ahad kinnan ka ɗauke shi ɗaya-ɗaya shi kaɗai kake bauta ma ba ka kishiyantar da shi da wani amma da ya zamanto ka harrace su sannan kana aikata ababen da suke warware su har da ce sun da kai ba zai amfane ka ba bal ma gobe kiyama za ka iya ka shiga wuta idan kana yin ababen da suke warware sunayen Allah madaukakin sarki ina fata mun gane wallaili idza yasr Allah na rantsuwa da allail da dare idza yasr idan ya bada baya ya tafiyarsa hal fi zalika qasamul ladhi hijr ko shakka babu fi zalika cikin abin da ya gabata na rantsarantsan da Allah yayi ladhi hijr akwai abin doka izina da nura ga ma'abucin hankali da tunani duk wanda ya san abin da yake yake da kyakkyawan tunani ya san a cikin wannan rantsarantsan akwai abin doka izina da wa'azi tabbata Allah madaukakin sarki zai tashi kafirai zai tashi mutane kuma ya sakan ya musu akan aikin da suke aikata alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad shin ba ka gani ka yi duba yaya ubangijinka ya aikata da adawa lokacin da suka musa lokacin da suka kangare shi da suka kafurce mishi suka kangare mishi suka kisi da'a kan annabin da ya turo musu ai kaga Allah hallakar da su yi Allah kashe su yi ya walakantar da su gaba da irama zatil imad irama malamai suka ce irama kabila adawa ce ai kabilan nan ta adawa zatil imad wannan ƙabilan ma'abuciyar ƙuwa ma'abuciyar ƙarfi mai ƙarfin gaske adawa mutane ne masu ƙarfi da Allah ya halicce su da ƙarfi allati lam yukhlaq mithla fil bilad mutanen da ba a halicce kwatankwacin su ba a ƙasa ta fuska ƙarfi ta fuska girman jiki da Allah ya musu wa samud alladhina jabu sakhra bil wad baka yi dubu baka yi dubi ba kaga samudawa ya Allah halakar da su alladhina jabu safra waɗanda suke fasa dutse su yi gidan zama a cikin dutse samudawa Allah ya ba su ƙarfi ta yadda za su isko dutse duk girman shi su fasa shi su tsara shi shine gidan da za su tsugunna shine cikin gidan da za su rayuwa bilwadi a inda suke rayuwa shine wani wuri da ake ce mishi alwadi kwarin da suka rayu akai wa fir'auna dil autad baka samu labari ba ko baka gani ba yadda Allah ya halakar da fir'auna zil auta da ma'abucin rundunoni wanda ke da sojoji da mayaka amma da ya kangare ma Allah Allah ya halaka da shi alladina taghaw fil bilad wanda suka wuce iyaka suka yi dagawa a cikin ƙasa fa aktharu fiha al fasad suka yawaita banna a cikin ƙasa fasabba alaihim rabbuka sawta azab sai Allah ya kwararo musu azaba mai tsananin gaske inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijinka labil mirsad yana nan madakata yana jiran kowa zai iske shi ya kama shi da aikin da yake aikata sai Allah ce فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما Allah ce fa ammal insan amma shi mutum idza mabtalahu rabbuhu idan ubangijin shi ya jarrabe shi fa akramahu ya karrama shi wa na'amahu ya ni'imta sa ya ba sa dukiya ya ba sa duk wani abin da rayuwa take bukata na jin daɗi ya ba sa ni'imomi daban-daban fa yaqulu rabbi akrama sai ce a ubangiji na ni ya karrama ni. Allah ya gama da ni Allah ya biya min bukatuna shikenan abin da nake ma ya samu wa amma idza mabtalahu rabbu amma idza mabtalahu amma wani mutumin idan Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi fa qadara alaihi rizqahu sai ya kuntata masa arzikinsa sai zaman to baya da abin hannu yana shan wahala baya da gidan kansa baya da abin hawa gashi jarin nashi bai taka kara ya karya ba wahalar rayuwa kawai yake yi fa yaqulu sai kaji yana cewa rabbi ahana ni kuma Allah kam ya walakantar da ni wallahi Allah ya gama da ni ba abinda Allah ya mana wanda zan amfanuwa da shi haka mutane suke kallo kullum suna kallon madda ta rayuwar duniya ne wanda ba ɗaya ba ba hakan ba ne ba shi ba ne abin nura abin nura Allah ya maka gamdakatar ya datar da kai rumushi biyayya da ɗa'a shi ne abin nura ba wai Allah na son ka ba ne ba ko ya sanya ka cikin makusantan shi ne idan ya zuba maka dukiya ba wai Allah na kin ka ba ne yana kyamaka ba ne idan ya jarabe ka da talauci ya rishi abin kallo kullum abin nura Allah ya maka gamdakatar ka dace wurin yin da'a akan abin da Allah da manzanci suke su shine abin nema kuma mai yin hakan shine makusanci a wurin Allah shine abin kauna a wurin Allah mai halin da ke da hali bar ganin cewa Allah ya zabe ka ne a cikin mutane ya fi son ka da sauran a'a dukiyar nan da ya baka baya nuna ya fi son ka da mutane saura nawa ne daga cikin kasashen duniya wanda kasashen arna ne a yau wanda sun fi kasashen musulmi ci gaba ta fuskar dukiya da moruwar rayuwar duniya nawa ne suna da yawa shi ke nuna Allah yana son sa ya fifita su akan musulmi ne ba shi bane Allah ya ba su dukiya ne domin ya jarrabe su da wannan dukiya ya ga shin za su gode ma Allah akan wannan dukiyar da ya ba su su dawo suna masu mushi da'a da biyayya dan godiya akan wannan ni'ima ta dukiya da ya ba su lafiya da Allah ya baku ya jarrabe ku ne don ya ga cewa wannan lafiyar da ya baka za ka yi amfani da ita wurin kyawawan yin kyawawan ayyukan alheri ko kuma saba muhallar da za ka yi talauci ma da Allah ya baka ya baka ne don ya jarrabe ka ne ya ga shin za ka iya haƙuri a matsayinka na bawan shi da ya jarrabe ka da talauci ka ci gaba da mishi da'a da bauta ko ko za ka kangane ne ka buturci sanadiyar Allah bai baka dukiya ba duka jarrabawa ce ka samu wadata jarrabawa ce ka kasance cikin talauci ma jarrabawa ce wani bi Allah yakan baka dukiya dan ya jarraba ka wani Allah na bashi dukiya Allah ya san da cewa idan Allah ya bashi dukiya wannan mutum zai aikin alkhairi kuma za ta zama tuwa sanadiyya na tsirar shi wani kuma Allah zai bashi talauci ya hana shi samun dukiya kamar yadda yake so kasancewa wannan yanayin shi ya fi alkhairi sama da a bashi dukiyar mai yawa saboda a iya bashi dukiya daga baya butulce daga baya kafirce Allah ke shi kare kalla Allah ya ce bar su dai balla tukrimuna lati ba kwa karrama marayi ba kwa karrama marayi karrama marayi shine ba kwa tallafa masa marayan da babansa ya rasu marayan da baya da wanda ke tallafa masa a yau kasance babansa ya rasu to masu halin ba sa taimaka mishi masu hannu da shuni ba sa kula da wannan yanayi nawa ne yau daga cikin 'ya'ya da adda akwai marayu mahaifansu sun mutu wanda inda akwai mahaifansu 'ya'ya ne masu gata 'ya'ya ne wanda ba za su roƙi kowa ba 'ya'ya ne da zaka gansu cikin haske da annuri kasancewa mai kula da su yana kasancewa mahaifinsu ya rasu sun zan abin tausayi a cikin unguwa ba mai kula da karatunsu ba mai kula da lakwalkinsu ba lai tufafin jikinsu ko abincin da za su ci sai kaga suna wahala suna talla iyayen nasu suna wahala masu halin gari da 'yan unguwa ba mai tallafa musu bale ce kana wanda haka sunna ta rayuwa take a yau wanda ko bai kamata ba hakan ya kasance annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace da ni da wanda ke kula da maraya kamar haka muke a cikin gidan can wanda ke kula da maraya nawa ne yau sallar da za ta zo ta ɗiyan marayun da ba su da tufafin da za su sa sallah sai dai su ga 'ya'yan wasu sun yi wanka sun sa sabon kaya su ba su da ba za su iya ma iyayensu kuka ba saboda sun san iyayen nasu ba su da suna da hankali wasu kuma za su iya ma iyayen nasu kuka kuma iyayensu ba su iya musu amfanin komai saboda ba su mallaki abin da za su iya ba su to me zai hana ku masu hali masu wadata ku kalli wannan yanayin a cikin unguwa ku iya sauƙaƙe musu ko da ta fuskar cin abinci a sauƙaƙe musu ta fuskar biya musu kuɗin makaranta a sauƙaƙa haka wanda kaga mafi alherin irin wannan aikin ga makarantu ne nan na halittu suna masu yawa akwai 'ya'yan marayu a cikinsu wanda wasu bayan Allah sukan ɗauki wurin karantar da su sana biya sana ba da kuɗi ana karantar da su duk wata sana biya wasu zo kuɗin shekara kaga mutum ɗaya yana da yaro talatin mutum ɗaya yana da yaro goma wani yaro biyar gwargwadon hali gwargwadon iyawa duk wanda ya yi hakan shi ma Allah zai taimake shi duk wanda ya yi hakan shi ma Allah zai kawo wanda za su tsare masa bayansa bayan ya mutu ina fatan mun gane amma an kai shiru ka kyale kai ma wata ran zaka zo ka bar rayuwa ka iya ka bar rayuwa kana da yara kananan da basu mallaki hankalin da za su iya su yi kasuwancin da zai iya amfanin su ba karshe su zamanto masu yawo yadda kana da hali kake kula da ɗiyan wasu kai ma su yi masu halin su ke kula da ɗiyan ka su ta tsere cikin unguwa Allah ke shi mu kare yana ya kamata mu sa hankali shi yasa nake jan hankalin mutane lokacin da muke masallacin umuna tafsiri kamar war haka idan karshen goma ya zo na watan Ramadan kwanakin nan na karshe akwai wata ishtarakata da muke muke haɗawa mai abinci ya kawo mai kaya masu kyau na yaran shi ya kawo masu kyau ingantattu dai wanda an gansa ma kamar sabon kaya ne amma ɗiyan shi sun wadatu da su ya kawo a linki a wanki akwai marayun da adda ko cikin marayu makarantu wanda muna da niskin su mala ibrahim yana da su ya san su sai a je ana kai musu a gidansu a faranta ma ɗiyan su rai sallah kuma a ba su abincin da za su ci sallah ba za je suna wahala kenan duk mai wannan himma wannan niyya yana iya ganin malam ibrahim ga mai ɗauka ya iya ba da abin da allah ya mallaka mashi kuɗi ne abinci ne tufafi ne don a sauƙaƙa ma iyan waɗannan marayun wanda ba su da gani kenan kaga allah ya ce la tukrimuna al-yatim ba kwa karrama marayu wala tahadduna ala ta'amil miskin sannan ba ku kwadaitarwa wurin ciyar da miskinai ba ku magana wurin a ciyar da miskinai kaga rashin yin magana da rashin faɗakar da mutane da kwaɗaitar da su wurin a ciyar da marayu ko wurin a ciyar da miskene wannan abu ne mai muni da ba a san shi wa ta'kuluna turasa akalan lamma sai kasance ta'kuluna turas kuna cin dukiyoyin mutane ne ko gajiyayyu daga cikin mataye ko kuma dukiyoyin marayu kuna zaluntan mutane ne ta hanyar cin dukiyarsu akalan lamma ci na haɗewa ko ci mai tsanani na fashewa gaba ɗaya wa tuhibbunal mala hubban jamma ya kasance kuna son dukiya kuna son kuɗi kuna son ku samu ababe na arziki hubban jamma so mai girma so mai yawa wanda a yau haka su ce kowa take cikin banu adam galibin mutane zaka ga akwai cinye kuɗin mutane cinye haƙƙin su ba sa ba su haƙƙin su maraya yake kashin shi akwai dukiyar maraya zai kama wannan dukiyar ya hallakar da ita cinye ta wanda ba haƙƙin shi bane cinye dukiyar maraya wajibi ne a tanada ma maraya kuɗinsa har lokacin da ya girma ya hankali ya wayo ya kai hankalin shi da ƙarfinsa a ɗauki dukiyarsa ya ba su ya saba ina fata mun gane amma a cinye kan bai halatta ba ko cinye kuɗin mata raunana ya cinye kuɗin mata wanda ya san ba su da ƙarfin da za su iya nemi dukiyarsa da ƙarfi sai kama ya taushe ya kwace ce wannan da abubuwa ne wanda ba su dace ba kaga mutum babu abin da ke cikin zuciyar shi sai san dukiya shi dai kuɗin su samu ta kowace hanya ce ba damuwarsa ba ne ba ya same su ta hanyar halal su dai su zo kawo shi yasa imamu nasa'i ya fitar da hadisi da imamu ahmad da sanadi mai kyau hadisin abu huraira qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi yace ya'ti 'ala nasi zaman zai zo ma mutane wani zamani wani zamani zai zo ma mutane ma yubalir rajulu min aina asaba al-mal wanda mutum ba ruwan shi da ba damuwarsa ba ne ina ya samu kuɗi shi dai kawai kuɗin su samu min halalin an haram ta hanyar halarci ko ta hanyar haramci wannan zamani yanzu mun zo shi ko mun zo shi ba muna cikin shi ko ba mu cikin shi muna cikin shi tsandam yanzu har abun mamaki ne baka ji mutane an ana batun halal ne ko haram ne barka ma aikin mutum fa akwai ayyukan da kowa ya san yin su haramun ne amma yau mutum ya same su kaga ana mishi barka wane ya sha ya hau tudun mun tsira kuma aikin da ya samu haramun haka nan tawo ba gaba ne haka ne ko shakka ba kowa ya san aikin duwan da aikin burgat haramun ne ba ya daga cikin tsarin musulunci ko guda ta kusa ko ta nesa amma yau in ɗanka ya samu wannan ko wani makusantin ka sai ga ana mishi me barka saboda shine shugaban duwan na gaba ɗaya nawa yake samu a yini mutane abin da yake samu suke hange ba wai kasancewa abin halal bane ko haram a yau ya kasance ma idan mutum ya samu wani matsayi a hukumance ana mishi barka ne ana jin daɗi saboda an san ya samu wurin da zai mi zai saci kuɗin talakawa ce don haka duk wani makusanci duk wani aboki duk wanda ke sai kulla alaka da shi sai ka ga yana kai mishi kyauta mutum ne wanda yake aikin gwamnatin da yana samun jikka 500 a wata to amma sai ka ga kasancewa aikin da aka turo shi yayi ba shi yake yi ba cin hanci yake kama da yaudara da komai sai ka ga mutanen gari suna kai mishi kyauta wanga ya kai mishi ragorar suna wanga ya kai mishi raƙumi wanga ya kai mishi saniya wanga sai a rika mishi kyautai wannan kyautar da za a bashi ya ci ta haramun amma yanzu suna ganin cewa hanya ce ta samun kuɗi da yin arziki shi kuma wanda ya bada ai wani abu ne mai ake cewa lauje ne cikin mi cikin nadi kyauta ce ta fi sabilillahi ya san zai yi katankwara za a yi fitina nan gaba za a yi rikici zai yi babakere idan yayi kai da ya ba wannan kuɗin idan ya koma wurinka ana shari'a da shi za ka walakanta shi ne ka isa ma kai ka san muke tsankani ka shi idan ka ga yanzu mutane ba ruwansu shi dai a samu ta ina kuɗin za su shigo ba wai ta ba wai halal bane ko haram yanzu yaki halal ne yaki haram in ka ga ba ci haram ba to ba ta samu ba haram kin biyarta ake tana gudu da kanta da ta tsaya da sun kame Allah ya shi mai kare ina gane yadda ya kamata mu dakata muna faɗa daidai Allah ya samu samu ladan shi kuskure kuma mu haka Allah ya yi mana assalamu alaikum